وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صلى على محمد يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل مكية وها ثمانية عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة المزمل مكية أو إلا قوله إن ربك يعلم إلى آخرها فمدني تسع عشرة أو عشرون آية سورة كلام wanda za a yi maganar zancen da Allah yake yi da annabi cewa muzammilu muzammil yana daga cikin sunayen annabi Muhammad annabi yana zaman makka aka saukar da wannan sura sai dai inda yake cewa inna rabbaka zuwa karshen aya a madina aka saukar ayoyin ta sha tara ko ishirin bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil ya mai cewa a lullube shi da bargonsa annabiyu kenan wa asluhu almutazammilu wata ke mace ta uhizza ya aka ce muzammilu almutalattifu bi thiyabihi hina maji'il wahyi lahu khawfan minhu li haibatihi wanda yake lullube kansa da tubarinsa lokacin da wahayi ya zo masa don jin tsoron wahayin da kwarjininsa kumin laila ka tashi kai sallah da daddare illa kalilan sai dai kan kani daga lokaci badalun min kalilan wa qillatuhu bin nazari ila al-kulli cewa kankanin nan in an yi nazari zuwa dukkan daren aw in kuzu koko ka tawaye minhu da gare shi minan nisfi daga rabin kalilan kadan ila sulusu zuwa sulusu aw zid alai ko ka kara qiyamul lailin عليه أكنت إلى الثلثين وأولنا للتحيين لذابين ورتل القرآن كرنتا القرآن ترتيلا كرنتا ودليل ونا سوكم ونا سورة من ذا الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ya yi aure matarsa Hadijatu bintu Khuwailid mawadaciya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da komai na kuɗi da ta aure shi sai ta ba da dukkan dukiyanta ga annabi muhammad sai mata izini ta ci gaba da tasarrufi juya dukiyanta kamar yadda take yi amma annabi sai dinga ɗiban kuɗin tun da ta ba shi ya yi komi da shi sai ɗibi guzuri zai tafi zuwa kogon hira a saman jabal sau annabi sai ya hau kansa sai ya shiga ya ta kaɗaituwa a ciki saboda ibadan allah bai san wani ibadan Allah ba Allah ne ya sanar da shi don abinda mutanen maka suka ne a wannan hali gungi kawai amma wannan lokacin sai mutum ya ta kaɗaituwa yana tunani a cikin zatin Allah yana haka sai wahayi ya zo masa a kogon hira abinda mala'ika ya fara ce masa ikra ya karatu ya ce ni ba na karatu sai da aka kai so uku ya kama shi ya matse shi ce hatta balaga min jihada ya sake shi sannan ce kira bi sai rabbikal ladhi khalaqa lakal insana min alaq kira wa rabbukal akram har zuwa dai allama al insana ma lam ya'lam sai ya komo wajen hadisa zuciyarsa na gabansa na fadi dau dau dau yana shi hadiyya na yi tsoro ba kar wani mutum ne ya bijiro mini ban taba ganin shi ba ya ce in yi karatu ni ce ni ba na karatu hajida da ce me kake zato ce a'a ina zaton kare zamo wani abu ne na jinni ko na abu sai ta ce masa wallahi lan yahzika Allahu abadan Allah bai kunyata ka har abada dalili kana sada zumunci kana daukan nauyin mutane wanda baya da shi kakan bashi kakan ce da baki tun a lokacin ka mai zama annabi kana taimako akan duk inda gaskiya yake to kai ko ba ka daga cikin irin wanda Allah zai kunyata duk mai irin wannan dabi'a na kirki sai wa'ayi ya sauka masa to shine yace mata zammiluni zammiluni zammiluni to shine Allah ce ya kai mai cewa annabi ni da barkona ta shi kai sallah da daddare dukkan daren ko ka tawaye ka zuwa rabi ko ko tuluci ko tulusani wartilul qur'ana tartila to anan kaga farkon abin da aka fara a wurin annabi da shi ya karanta alkur'ani ashe babu wani ibada da ya fi karatun alkur'ani domin harafi guda ɗaya tak na alkur'ani babu wani aikin da zai daidai da shi kowane irin aiki musamman idan mutum yana kiyaye adabin alkur'ani din to malamai sun ce shi karatun qur'ani yana da ladabobi kamar haka in za ka yi shi ka zama kana da tsarki kafin ka kibla ka zauna a zaune kuma ka kalli ƙur'anin ko ka haddace don kallon ladan idon na samun ladansa idan ka karanta ka zo wajen ayat da yake ban tsoro in ka san fassaran ka tsaya ka nemi tsarin Allah ka wa'azu in ka karanta ayat inda Allah ya alƙawarin zai bada wani abu ka roki Allah to in kana karatun Qur'ani karka shagaltu da ganawa da mutane domin kana karatun qur'ani Allah zai fuskanto ka yana kallon ka kana kallon shi to idan ka fara magana da wani zai ce ah wai da kai cionka ya muna fuskantar juna na ya su juya fuskan ka zuwa wani to salihan bayan Allah suna da ladabobi a cikin salawan qur'ani kamar yadda kwanakin bayan wani ya tambaya a nan to sayyidina Usman ne yakan hatma alqur'ani a kowane dare a raka'a daya sai na usmanu ba raka ɗaya sak na wuturi yake hatimin ƙur'ani sallan darensa wuturi ne raka ɗaya da ƙur'ani kuma tare da huluri tare da tunani da tadabburi cikakke ba wanda zai iya wannan sai shi amma kowa ba zai iya ba to anan ya zo cewa wanda ya karanta hatimin alƙur'ani a cikin aƙalla mafi kwana uku to ba zai samu huluri ba shi yasa akwai wanda yake karanta Qur'ani a cikin kwana uku akwai wanda yake karanta shi cikin kwana bakwai a al'adar shudaddun bayan Allah cikakku a kwana bakwai suke karanta Qur'ani cikakkun bayan Allah na farko sukan ɗauki surori guda uku daga bakara suratul nisa ma'ida na biyu sukan ɗauki surori biyar na uku sukan ɗauki surori bakwai na hudu sukan dauki tara na biyar sukan dauki sha daya na shida sukan dauki sura goma sha uku na ƙarshen daga ƙaf kenan har zuwa sama shi ake cikawa shine za ka ji suna cewa bikir kudu yunusun subhana wa shu'ara ya kadinu kafin bana sai aka wage shi bikiru ma'ana suratul baqarah zuwa uqudu shine suratul maida daga suratul maida zuwa suratul yunus daga suratul yunus sai zuwa subhanallazi asra bi abdi daga subhanallazi asra bi abdi zuwa suratul shu'ara daga suratul shu'ara zuwa suratul yaqin daga suratul yaqin zuwa qaf daga qaf har zuwa karshe to wannan shine sayyidina usman ya aje shine kuma salihan bayan Allah kullum suke karantawa kamar malamin shi ibrahim kullum sati da daddare zai irin wannan da rana ma zai haka saboda bibiyan alkur'ani a kwana bakwai zai hadda zai yi cikin hadda da daddare kamar yadda wannan tartibi yake a kwana bakwai zai da rana sadaka kar mutum ya rabaru da karatun alkur'ani babu wani abin da ya kai alkur'ani daraja duk abin da ka karanta bai kai alkur'ani ba don an ce ma annabi warattilul qur'ana tartila إنا بلغي إنا بلغي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم وأقوم قيلا إن إن لك في النهر سبها طويلا
inna sanulqi alayka qawlan mu da sanu za mu za mu za mu jefa alayka akanka qawlan qur'ana alqur'ani saqilan mahiban bi marjini aw shadidan lima fihi min at-taqalib saboda abin da yake ciki na kallafawa inna nashi'atul layli haqiqa tashin dare din nan bayan bacci hiya ashaddu ta fi tsananin aukuwa ga jin kunnen zuciya alaka fahimin qur'an wa aqwamu qila ya fi daidaituwan qilan qaulan magana abin qaulan inna laka bin nahari sawhan dawila hakika ya tabbata a cikin rana tasarrufi da wilan bai tsawo tasarrufan fi ashghalika da rana an bar maka kai ta tasarrufi a cikin shagaltuwanka la tasarrufi ila tawlatul qur'an wa zaqulna وذكر اسم ربك وتبت لديه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واذكر اسم ربك كأنبت سنة مبينك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم أبن ذاك بدأ في ابتداء قراءتك أتين فارك راتنك وتبتل إليك ينقضوا على الله في العبادة تأتيه عبادة تبتيلا مصدر بتلا أي جيء به رعاية للفواصل أكتش تبتيلا دون أن كاو شكيلا طويلا سيكاو تبتيلا وهو ملزم التبتل بيزلمتوهم ينقوا قبل قوة هو شيء الله رب المشرق والمغرب شين أبنجي قبشي ديمشي la ilaha illahu ba abin bautawa da haƙƙin a bauta masa sai shi fattakhidhu ka rike shi wakilan mawqulan lahu umuraka ka wakkala lamuranka zuwa gare shi Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu saboda ana haka ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya maida al'amarin zuwa ga Allah wasbir kai haguri ala ma yaquluna bisa abin da suke faɗa ai kufaru makkata min azab daga cutan da suke maka na magana ko cuta ne na sabanka dukkan haƙuri wa hajirhum ka kaurace musu hajiran jamilan kauracewa mai kyau la jaza fihi wa ka hadha qabla al-amri tun gabanin horo ne bi kitalihim da yakin su
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهرهم قليلا إن لدينا أنفالا وجحيما
وذرني اتركني كبرني والمكذبين لما سقلت وعدهم على المفعول او مفعول معه والمعنى abin da yake ma'ana annabi yana cewa ana kafihim ni na ishe su wahum sanadi da quraish shine shugabannin quraishiyawa wato idan aka kai aka taba annabi aka taba annabi Allah sai ce zarni zarni wani wuri ya ce zarni wa man halakatun gida wani za a zo can gaba banni da su ya rasu ba na isan maka su wani na amaki ma abota ne mutuwa wa man yinhum ka saurara masu kalilan kankanin lokaci min zaman fa qutilu aka kashe su ba da yasirin bayan kankanin lokaci minhu daga wannan lokaci abada inna ladaina ankalan wa jahima hakika ruwa ya tabbata gare mu quyudan siqalan mari masu nauyi irin na sarka jam'u niklin bi kasrin nuni wa jahiman da wutan jahima naran muhtarikat muhrikatan wuta mai kusawa wa da'aman da abinci za gusatin ma'abocin makara ya gasu bihi ya gasu bihi fil khalq wanda in an ci irin wannan abincin na gidan wuta sai ya shaƙe wuya shi bai fito an yi amai ba bai fada ciki ba shi ne ake ce mazaƙum ko zare ko gislin duk ya zo a cikin alƙur'ani au ko kuma wannan abincin shaukun wani kaya ne min narin na wuta idan ya ci dan wutan la ya kharuju ba zai fito ba wala yanzu ba zai sauka ya je cikin ba kaga bala'i kenan wa azaban shadidan da azaba aliman mai radadi muliman ziyadatan alama zikira duk wannan Allah ya tanada ne liman kazzaba annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ga wanda ya karanta annabi Muhammad
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأتي فرعون رسولا فأخذناه أخذا وزيدا
yau matar jihar allo ranar da ƙasa take girgiza wal jibalu da duwatsu wa kanatin jibalu duwatsu ta kasance kasiban rairayi bayan taurin dutsen nan sai koma rairayi kamar toka mota mi'an mai taruwa wuri daya mahilan sa'ilin mai gudana ba a jima'i bayan ya taru ya koma kura sai ya shimfide shi وهو من حال يهيل وأصله مهيلا نم حيول ني واستثقلت اللمة عن قنوي لما أتم هيو أكن يا فنقل الأكا تشريش أكا ميد شيزوا هائي وخذبت الياو أكا شاف واو إنن ثاني اثنين واو الثاني الساكنين لزيارة أسمو دقائن وقبلت اللمة أكا جوية لما يزم كسرا sai ya koma mahila amma asalinsa da mahayula ne inna arsalna ilaykum rasulan hakika mun aiko muku manzo ya ahla makka huwa shine muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shahidan alaikum wanda zai muku shaida ranar kiyama bima yuzzaru minkum min al-isyan da abin da yake hawa gare ku na safi kama arsalna ila fir'auna rasulan kaman yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna shine Musa alaihi salam da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahidan wani aya ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan li takunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu rasulu 'alaykum shahida to nan kuma ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum ranar kiyama kenan Allah zai nuna ma annabi ayyukan yana nuna ma annabi ayyuka na ummansa duk daren litini da duk daren alhamis duk daren alhamis wato ran alhamis da daddare da ranar ladi da daddare wato daren litini Allah yakan nuna ma annabi Muhammadu ga irin aikin da al'ummansa suka yi sai nemi gafara a tsakanin al'umman sai ce Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu domin shi annabi rahama ne don ko ya tashi ma a kabari abinda zai dinga cewa ummati ummati ummati ummati ummati ummati sai dai idan jayayya ko sabani ya shiga tsakanin yan uwa ba su daidaita ba sai annabi cewa wannan kan sai sun yi sulhu sai sun yi sulhu kamar yadda ya zo a sahihi muslim daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce akan bude kofofin aljanna ranar litini da ranar alhamis akan gafarta ma kowane bawa wanda bai tara Allah da wani ba sai dai mutumin da tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba sai ce a saurara ma waɗannan sai sun yi sulhu tukunna su ba a nema musu gafara to shine yake ku dubi wannan yan uwa da yan uwa bai kamata a ce ana faɗa ba saboda faɗan ya sa ma ba za a nema musu gafara kamar yadda salim ya ce abu hurairu yana cewa tu'urar al'amalu fi kulli yawmi khamsin wa isnatayn kowane rana alhamis ana bijiran da ayyukan bayi a ranar litini Allah zai gafarta ma mutane a kowane a wannan rana sai dai wanda dai ba su shirka da Allah ba sai dai wanda akwai kiyayya ya tabbata a tsakanin su sai a ce ku taurara ma wannan sai sun yi sulhu to shine ma'ana inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka gaishe shi kai mai salati to Allah subhanahu wataala ya wakkala malaika akan kabarin sa yace wani dan wani ya gaishe ka wani dan wani ya gaishe ka idan ko a Madina ne ka je kai wa Annabi salati yana ji ya san kowa ne ne waye bai san kowa ya san ya aisha duk ɗan gidan Annabi Muhammadu ne sannan ranar juma'a kuma annabi ce wa yake son kusa da ni wa yake kusan da ni to a yawaita salati a kai na ranar juma'a za mu yi kusa kusa da kai sadaka ranar juma'a Allah yakan yaye mu annabi duk wanda ya mai salati yana ji to manzo Allah matsayin sa kenan don haka mu muka samu matsayi saboda manzo Allah Allah ce kama arsalna ila fir'auna rasulan fa akhadna fa asay fir'auna rasula fir'auna ya saba ma manzo annabi Musa fa akhadnahu muka kama shi akhdan wabila kamu mai tsanani فكيف تتقون وكيف تتقون إن كفرتم يوما تجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
nan fa kai ba tattako na yin kafartun ya za ku iya katangancen kanku kan katangance kanku daga azaban Allah in kafartun in kun kafirce bin duniya a duniya yauman maqulu tattaqun ai azabuhu azaban bi ayyi hisnin da wani katanga ne ta tahassanuna za ku katangance kanku min azabi yawmin daga azaban ranan da yaj'alu jana shifa yake mai da kananan yara su zamo masu kurkura jamu ashabi lishiddati haulihi saboda tsananin tsoron ranar kiyama ai an faɗa can yau matsalar kullum mul'atin amma Allah ta zala kullum mul'atin amma wata kullu wata kullu za ta hamlin hamlaha wa taran nasu su kare wa mahimmi su kare walakin azabun nan shi ne to ranar nan saboda tsoro karamin yaro ma sai yayi furfura shine ranar yayin tashin kiyama wal asl fi shine shiban Allah asalin sa shuba ne wa kusirat aka yi kasara lin mujalasatil yayi saboda mujalasa da yayi wa yuqalu ana cewa fi yawmi shadid a ranan da ya zamo mai tsanani yawmin shibu na wasil asfan rana ne wanda gashin kan jirajire yake gurgura ba huwa majazu wai ba abin nufin cewa zai gurguran bane saboda tsananin tsoro za a zama kamar tsofaffi to Allah yana gaya masa cewa in kun kafirce kuka butulce wa zai ba ku kariya a ranar irin wannan rana wanda tsoro zai sa karamin yaro ya furfura wai juzu an ya kuna almuradu bil ayatin haqiqa yayi halatta kuma a ce haqiqa ya zama haka din ne a aya as-samaa'u munfadirun wannan rana sama za ta kekkece ai in shiqaqi bihi bizalika al-yawm li shiddatihi saboda tsananin rana tun da kake din nan ka taba ganin sama ya kece ka taba ganin wani wuri ana gyara amma ranar saboda kwarjinin ranar da tsoron ranar asama umun fadil sama za ta ke ce wannan ta fada kan wannan wannan ta fada kan wannan wannan ta fada kan wannan bihi din zalika yawm li shiddati kana wa'adu wajiga alkawarin Allah ta'ala bi maji zalika yawm da zuwan wannan rana mafulan abin aikatawa ne ai huwa ka'inun mai ankuwa ne la mahalata ba makawa in hadhihi al-ayat hakika wannan ayoyi al-maqubata mai tsoratarwa tazkiratun izatun lil khalqi wato wa'azi ne ga halitta faman sha'a takhadha ila rabbih sabila to Allah dai yayi maka wa'azi ya gaya maka ga irin wannan rana mai ban tsoro wanda ya ga dama ya kama tabarkin ubangiji sai dai bil imani da imani wa ta'at da biyayya
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فلم أن تبصروا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
إن ربك نمالة من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فأنا ayyukan imani da Allah wajibi ne in mutum bai yi tauhidi ba kafiri ne imani abin da yake dauke da shi sallah azumi zakka haji da sauran ayyuka wanda musulunci ya tanada to wannan kuma sai Allah yana kwadaitar da kai duk waɗancan da'a ne ga wani kuma wa man sha'a takhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya kama hanya zuwa ga ubangijinsa to ta nan ne aka samar da su istighfari da wani yake bayarwa da istighfari da salati da hailala amma ba ba dole ba saboda Allah ce man sha'a man sha'a attakhadha ila rabbihi sabila in ka so ka kama hanya ka tafi zuwa ubangijinka Allah yana ce fa firru ila Allah to da kana ina ne ba wajen Allah bane dama wajen Allah kake sai ka ce yace ka gudo ka zo wajena fa firru ila Allah gudo ka zo wajena to sai ka bar komi ka kama bin Allah imtisal al-awamiri wa jinabu manhiyat sai ta duk wani abu wanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ba shine dole ka bi abin da yake na a'a in ka ga dama misali ma'aikaci a ce in ka ga dama ka tashi karfe uku in ka ga dama ka yi overtime ka kai karfe shida a biya ka kudin overtime ka ga man sha'a ne man sha'a ne in ka cewa ni karfe uku zan tashi a bina sai a baka albashi wata sai wace a ni kan zan yi overtime ka ga in wata ya zo kudin ku zai zama daidai to a duniya ake nuna maka can overtime karfe uku dai an tashi aiki in ka ga dama ana nema masu overtime kai karfe shida ko kai doblin ma a biya ka kudinka to haka shi ma wannan Allah ya gaya maka ga hanyar da zaka bi ne kai sallah kai azumi kai zakka ka kiyaye kaza amma kuma ga wani faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bari ku ji abin da yake yi da shi da sahabbansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sabon Allah in yayi ma an gafarta masa shedan bai zuwa wurin shi ma'asumi ne amma me yake yi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna bil kursay layl wa nisfi ya rasulullah ubangijinka ya san cewa baka bacci taqumu kana tashi adna aqallu mafi karanci min sulusay layl daga sulusanin dare wato yakan tashi yayi ta sallah da daddare yayi sallan yayi sallan hakaban sa kumbura sai Allah ya ce tsashi ma anzalna alayka alqur'ana li tashki ya rasulullah ta ka kasan da karfi ba mu kawo alqur'ani don ga wahala ba na san kana tashi sulusanin dare wani suyi da rabin sa wa sulusihi da sulusin sa bil jarri adabun ala sulusai wa bin nasbi ko sulusahu adabun ala adna wa qiyamuhu qiyamul laylin annabi kazalika nahu ma umira bihi yanda aka hore shi a wurin surati farkon sura da ake cewa ya kumin laila illa qalila to sai ya ci gaba da yin tashin daren annabi zai tashi da daddare ya kusa ƙara daren ba hutu kuma Allah ya san kana yin haka ba kai ɗaya ne ba wa da'ifatun da waɗansu yanki min alladhina ma'aka daga waɗanda suke tare da kai adbun ala lamiri taqumu وجاز من غير تأكيد الفصل وقيام طائفة وقيام طائفة لقيام الليل وسينكي daga sahabbansa suna yin haka li ta'assi don koyi bihi da manzon Allah su sahabbai duk aman da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai sun yi koyi da shi sai har wata rana su je su debo abin da yafi karfin su annabi yakan yi azumi in ya kai ba zai ci ba ba zai sha ba ya kwana washe gari ya dauka ya kai bai sha ba ya ƙara kwana sai ya kwana uku bai ci ba bai sha ba so kuma sahabbai da kwaɗayin koyi da annabi sai wani sahabi ya ce aiko bari a yi ya kai ɗaya bai ci ba ya washe gari bai ci ba kwana na uku ɗin karin yunwa ya kama shi kamar zai mutu aka ɗauko shi rangaranga a kawo shi wajen manzon Allah ya rasulullah kwana uku bai ci ba shi yana koyi da kai ce kai ni lasu ka haya cikin ni ni za ka koyi da ni ni ba irin ka bane wallahi karka kara karka kara ni ina bacci ina kwance mala'iku na ce da ni kai za ce da kai ni daga jama'a shi annabi gagara koyo ne to Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kake kwana sallah har kaman kai kumbura na san akwai wasu yanki daga cikin sahabban ka suna koyi da shi har ma a cikin sahabban akwai man kana la yadri kam sallamin al-layli yakan yi sallah ma har bai san raka'a nawa ya ba wa kan bake minhu bai san nawa ne daren ya saura ba fa kana yaqumu al-layla kullahu ihtiyadan don Allah ya ce anna min sulusi al-layli wa nisfu wa sulusu wa yana so ya samu daidai din abin sai ce kai daidai da mutan kawai ma aki bacci tun daga farko har safe yaqumu al-layla ihtiyadan fa qamu suka tsaya hatta tafahat aqdamuhum har duga bigin su ya kumbura sanatan shekara ɗaya suka yi haka aw aksara ko mafi yawa ko ku fifa an Allah ce to na sawwake muku qala ta'ala Allah ta'ala ce wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara Allah yana kididdige dare da rana ku kuka yi sallah ba ku san ko nawa ne ba ya daren yake sai kun ji an kira a salatu alima an mukhaffafatu min as-saqilati wa ismuha mazun ya sani Allah annahu lan tusu ba ku san iya daren ku dai kuna ta sallah ne har ba ku san yawan sallolin da kuka yi ba litaqumu kuna so ne dun ku qiyamul layli bima yajibu alqiyamu fihi da abin da tsayawan ya wajaba a ciki illa bi qiyami jami'ihi wa zalika wancanan kai shukwa alaikum ina muku tsanani to yanzu fataba alaikum Allah ya karbi tuban ku raja'a bikum ila takhfif ya mai da ku zuwa sawakewa kar ku kare yin irin wancan annabin ba an sawake mashi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sawake mashi raka'a goma kowane dare ba kowane dare har annabi ya bar duniya har Aisha tana cewa annabi bai taba karawa a cikin watan Ramalana ko a wajen Ramalana akan raka'a goma da yake yi da daddare ba amma raka a goma nan nashi ba to guda biyu naka ya yi ishirin naka ya yi ishirin saboda tsayuwa da yawan sujada da wayan ruku to haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yi yanzu Allah ce ya sauke musu alima Allah ya san an muhabbabar min sakilati annahu sayakunu minkum marda idan an bar ku da wannan wahala cewa ku yi ta sallah da daddare ko kuma kuna son ku kai yadda Allah yake so ku kai kuma bai gaya masu yadda kuke yake so a kai din ba ya ce ko su lisi ko rabi ko su lusani ko kuma kuka kuna son lalle kuka yadda ake so sai kuka raye daren duka to Allah yanzu ya sauke muku dalili kuwa ya san a cikin ku wata za a samu mara lafiya wa akharuna da wadansu yasrifuna fil ardi suna tafiya cikin kasa yusafirun yabtaguna min fadlillah suna neman falalan Allah yadlubuna min rizqihi suna neman arzikinsa bi tijarati da tijara wa ghairiha da waninsa to kaga anan an kawo tijara a ciki wato shi ma lalura ne wanda Allah ya sa ya sauke maka yawan sallah ashe komi ka dauka ibada ibada ne yin sallah ibada ne azumi ibada ne sada zumunci ibada ne neman abinci ma ibada ne ka je ka so abinci ka zo ka sayar ma mutane ibada ne har lokacin da aka karanta wannan aya wani sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jalaba man jalaba yajlibu da'aman min baladin ila baladin fa yabi'uhu bi sayri yawmihi duk wanda ya je ya so abinci daga wani gari ya kawo gari ya sayar da irin kuɗin da ake sayarwa a wannan garin to sai Allah ya bashi masauki masauki irin na shahidai ranar kiyama shine yake cewa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ashe tijaran ma musamman ka kawo abinci garin musulmi ka sayar lalle akwai lada a ciki don ayan ta gabatar da tijara akan jihadi amma sharadin tsarki da barin ha'inci ka ai ƙarya kar a jika hatsi ko ko a je a so da babban mudu a zo a zo a sa ƙaramin mudu ko ko a'a idan matarka tana sai da shinkafa sai ta samu kwano ta kawon kwatsi ta sa karamin kwano ta kwan kwatsi a boka dashi to banda karka yadda da wannan wannan la'ana ne don Allah ya ce wailul lil mudaffifina alladhina idza qalu ala nasi yasawuna wa idza qaluhum aw wazanuhum yahzunun ala yazunnu ulaika annahum mawqusun to ashe anan ka je kai kasuwanci don ka ce da kanka ce da iyalinka ka ji dadin ka ji daɗin ibada shi ma yana da lada wa haruna yuqatiluna fi sabilillah wadansu sun ka fit suka fita saboda yakin fi sabilillah wa kullum min al-jirabi salasa kowanne daga yanki uku nan da wanda yake kasuwancin da mara lafiya da mai yaki in an ce sai sun kwana suna sallah kamar yadda aka ce min su bisa yallai da wani su su bisa wada ibn lillahi to in su ne zai zama sauki kunci akan su to Allah ya sauwaje muku bi qiyami ma tayassara minhu wa qiyamul layl abin da ya sawaka thumma nusiha zalika bi salawati al-khams akai nasiyin wannan aka kawo salloli biyar da sallah biyar ya zo kuma to shikenan sai aka dauke qiyamul layl sai dai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutumin kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rasulullah wai shin Allah ne ya aiko ka yace eh da gaske yace eh yace Allah ne ya ce mai tauhidi yace gaskiya ne ya ce mai sallah biyar ya ce eh bayan sallah biyar ba sai sai dai nafila ya ce mai zakka ya ce eh bayan zakka ba sai sai sai dai dan sadaka in zaka yi ya ce bayan nan ba ya ce mai haji in bayan hajjin ba ya ce a sai dai kuma in zaka yi wani sadaka wato sai ta dawo in haji din a mai azumi ya ce in ramalana eh bayan ramalana ba sai dai in zaka yi ko ta dawo da ake sai ce ya rasulullah na yadda Allah ɗaya ne zan sallah biyar zan yi zakka zan yi azumi zan je haji amma in na yi sallah biyar ko na fila ba zan kara ba ko ɗaya ba zan kara ba idan na ba da zakka bana ko ba zan ba da ba har ba ne in na yi azumin ramalana ina da kyar ma na yi ramalana male a ce yi wani ba zan kara ba har bace haji ko na ji shi ɗaya na gama kenan na barka lafiya a rasulullah ya juya sai annabi ya ce ina mai son kallon dan aljanna ina mai son gani dan aljanna suka ce ga mu yace wancan dan aljanna ne in yayi gaskiya dama abin da yasa ake yi nafiloli da yawa dan sallolin namu ga tanan ga tanan yadda take وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تو صلى إلهم وند أكي تي مصلى كما يند wani kuma yazo gaban manzon Allah yace Allahu akbar Allah mai zakaranta masallaci yayi sallah da ya sallame annabi yace a kira shi yace ka je kai dai ita nayi annabi ya je kai sallah ya koma yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum annabi ya kira shi yace je kai sallah ita annabi aina ya ce ka koma kai sallah wannan ba sallah bane ya koma ya ji Allahu akbar Allahu akbar salamu alaikum ya ce kai annabi ni wanda na iya kenan ba annabi ce to ba haka ake sallah ba ya tsaye da shi cikin natsuwa aka yi rukuku cikakke aka yi sujada cikakke aka samu ilafi shi haka za ka yi sallah to irin wannan mutum irin sallolin mu ne za ka je da shi lahira in auna ba za ta samu shiga ba saboda ka sai ka yawaita nafiloli din kaga manzon Allah ne an gafarta mishi ko gashi kullun sai ya kiyamul laili raka goma sai na Usmanu manzon Allah ya taba ce kaga Usmanu nan ma zarba Usmanu ma fa'ala ba'da yau duk abinda Usman yayi ba zai cuce shi ba bayan yau kuma dan aljanna ne shine annabi ya dauki hannunsa dama yace hannun Usmanu ne nan wannan kwanon Muhammadu ne baya nan nayi masa mubaya shi ne wanda aka kaje shi yana karatun ƙur'ani amma aka ce kullum sai ya yi wuturi da ƙur'ani to kai da ba ka manta maka ba ka kwanta cikin farkon dare haka ne waye kuma gashi Allah ce kum kumin laila ai wannan yana yi da annabi ne da mu duk abin da Allah ce ma annabi ana yi da mu ne kum kai ma tashi allaila tashi da daddare babu wani lokacin da mutum zai gana da Allah sai lokacin dare ne ya ka tashi kai raka'a biyu wani malami yana cewa wai duk daren duniya za Allah yana aje mala'iku yana cewa man yashari dara fil firdausi amruha bi raka'atin fi zalamin layli yuhiha wa zai sai gida a lahira a gidan aljanna ya raya ta koda da raka'a biyu ne a cikin duhun dare ka san irin wannan gidan kuma warrabu bayuha dallalu hal mustafa warrabu bayuha wa jibrilu yunadi fi nawahiha wai dillalin gidan annabi muhammad me sai da gidan Allah me shela zuwa sai ya jibrilu shine jibrilu yake cewa zai sayo a gida wajen Allah da daddare ko da raka'a biyu ko da raka'a biyu ka tashi to ai wa sakarci ne a cin mutum ya kwanta tun barkon dare ya yi tabbaci ya yi tabbaci har asuba baka tashi ka gane da Allah raka a biyu ba da rana kuma ka ce Allah ba ni Allah ba ni ko amma ka kalli TV har sha biyu ko ka bude sata layi ne ko sati layi har sha biyu balle ana kwallo ba layi ba abin da zai kare ka kai ta kallo kai ta kallo ka hana gidanka bacci kai ma ka hana bacci sha biyu ka kwanta ta ina magana tashi kana kwantawa shaidan zai maka tausa da sauran lokaci da sauran lokaci sai ka ji a salatu har yanzu a salatu yayi ka manta da kallon da kai na banza da wuri to anan dai faqra'u ma tayassara ku karanta abin da ya sawaka minhu ai kama ta kaddama wa aqimus salata ku tsaya da sallah kaga shi faqra'u ma tayassara min alquran an faɗe shi a can kuma ka karanta karka yadda a ce gari ya waye har yamma ya yi baka buɗe alƙur'ani ka karanta ko da aya ce ba don alƙur'ani tsara yake zai sare ka wajen ubangiji in ka karanta alƙur'ani ka ajiye shi a ɗaki to ka ja ma kanka masifa wani alƙur'ani a ɗakin shi har ya kura in an je ɗauka sai ka kamar ya shekara bakwai ba abin nan ba amma wajen jaridan shi kullum yana gyarawa kullum da safi bature ya saka kai ta karan banza a zo an je maka kai baka je ofis da qur'ani ba amma an zo an je maka dalila labarin duniya kaza labarin duniya kaza labarin da in ka ji ba zai amfane maka in baka ji ba ba zai cuce ka ba to musulmi dai abinda Allah yake so kullum karka rabu da Allah karanta Qur'ani ma tayassara wa aqimu salata ku tsaya da sallah al mafruza wa atu zakata ku bada zakka wa aqridu Allah ku ba Allah rance bi an tunfiqu ma huwa al mafrul min al mal fi sabilil khair nan yana mai tafsiri yana cewa ba Allah rance shi ne ka bayar abin da ba a wajabta maka ba zakka dai dole ne ka bayar shi sa an mutum ya baka zakka wai kuma yana jiran ka zo ka gode don me ka bani dauda zo mu gode maka dauda ne ba ka cire ka ce ne na gode tun da ka karba za ka raba ne da dauda to anan Allah ce wa amaridu Allah bayan na wajabta muku zakka ko ka biya to ku ɗebo wani abu kuma Allah rance kuma Allah rance shin Allah da ya ce yana neman rance bai da shi ne wallahu wal gani wa antum fuqara da ya ce ka ba da rancen nan shi ka gan shi ka ba shi a ba dan uwanka wanda Allah subhanahu wataala da hikimansa da yayi kowa mai wadata kudin bai da amfani a ce duk garin nan kowa mai kudi ne ka da ko naira hamsin kana neman wanda zaka ba ba zai saurare ka kowa yana cikin motan kai watsa ma gore ya wuce amma sai Allah ya hana wani shi ne na mutum na in ya zame da bukata ta biya in ka bashi Allah ya saka da alheri Allah ji kan iyaye Allah ji kan iyaye to Allah ya ce din gaban Allah rance irin wannan arlan kuma rance mai kyau an dibi kalbin ga dadan zuciya ka gaban dari yake nan akwai wadansu da ba za su bayar ba sai a cikin mutane ina cikin mutane an zai dube shi a bashi don aje a ce kai wa ni fa ai wallahi yana taimako a gare nan ma ne yana taimako da kaje amma an gaza mai shekarai sai ce ban da shi to wannan a lahira bai da amfani haba'an mansura kenan in ya je lahira Allah zai ce da na baka kuɗin mai kai da shi ai ya ubangiji nayi ta sadaka ai ce kai dai a fada an fada kuma an biya ka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka bayar makanin ku na alkhair tajiduhu inda Allah za ku samu ladan sa wajen Allah wa khairan shi yafi mimma khalaqtum daga abin da kuka bari kaga nan Allah yana gaya maka cewa duk abin da ka ba Allah rancen ka kai ajiya inda garaba ga ba garaba ga biya wanda ka bari a duniya kuma yace khairu mimma halawtu ka tara kudi a banki da banka ne ka gina gidaje da sauransu wannan nawa ne wannan Allah na kallon ka sai ya zara ranka san ba naka bane da ya zara ran sai ya raba mu wanda ya ga dama a ba wani a ba wani a ba wani a ba wani wance a ba ta kaza wance a ba ta kaza an gama ko kana da ladan nawa biliyon din da ka bari aka raba ma dangi kana da lada sai dai yayan ka suna da mutanen kirki sun tausaya maka in sun tausaya maka kai ga dan naira hamsin ne ba ba addu'a ko gidan da ka bari gidaje ba masallaci in aka raba ma yayan ka ba wanda zai ma addu'a wace ya mashi addu'a a ai gano ne sun kwashe Allah ne ya ba su ba kai ba kai kai wahala ban za ka tafi to abin da ka bayar din fa shine naka to shi na lake wa ma tuqaddimu li anfusikum wa adhi nike muku abinda kuka gane makanin ku na alkhairi za ku same shi wajen Allah ba za ku same shi wata rana sai na Umar zai wuce a wajen kabari sai ce salamu alaikum mutanen kabari labarin da yake wajen mu cewa gidajen da kuka bari waɗansu sun shige matan da kuka bari wasu sun aura sai ji murya daga kabarin assalamu alaika ya amirul mu'minin mu kuma labarin da yake wajen mu abinda muka bar shi mun yi asara abinda muka ciyar mun same shi abinda muka bari a duniya ba mu ciyar ba mun yi asara abinda muka bayar fi sabilillah mun same shi to shine Allah ke ja karkare da abin da zaka bayar wa adamu ajara na wajen Allah ne ya fi girman lada wa tsaffirullah ku nemi gafaran Allah ku nemi gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama kaga can wa qultu sankiru rabbakum a wancan sura wani wuri yana cewa wal wanna ahlul kitab ahlul qura amanu wattaqaw la fatahana alaihim barakatin minas samai wal ardi kaga dai abu ya taru a karkashin istighfari can an ce za a ba ku ruwa in kun istighfari nan kuma an ce da mutanen alƙaryu sun ba da gaskiya suka ji tsoron Allah da mun bude musu arzikin sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yuhramul harmu khayra bil dhanbi yusibu wallahi bawa Allah yakan so ya bashi alkhairi sai ya hana shi saboda zunubin da ya masa hamza suratul mudaththir سورة المدثر مكية وهي خمس وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر
سورة المدثر فيما تبويت سنة النبي مدثر sunansa musamman kusan ma'anarsa ɗaya ne shi ma duk da aka sake sauran majalisa na aya ne ta ke cewa tafsiru ni tafsiru makiyar mun annabi yana nan ba ka shi kuka ta ita ayoyi ta hamsin da biyar bismillahi rahmanir rahim ya ayyuhal mudaddiru ya kai mai cewa annabi bai ka annabi sallallahu alaihi wasallam wa asluhu al mutadassir ودقيمة التاء في الظالم biddali a yi lamuta lafi bibi su ya bihi wanda ya lullube kansa lokacin wahayi kun fa'an ka tashi kai gargadi a hala makata mutanen maka in lam yuminu idan ba su ba na gaskiya ba wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka ay ishrakil mushrikeena gabarin tara Allah da wani na mushrikai domin tara Allah da wani babu abin da ya fi shi muni a wajen Allah wasiyabaka fatahir ya rasulullah ka tsarkake tufafinka anin najasati gabanin najasa aw fasirha ila fajril arab thiyabahum quyala ko kuma a wani kaulin su larabawa idan mutum ya zama babban mutum sai ya riga haƙasa in yana tafiya sai dinga jan jakiyar a ƙasa to shine Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah karka yi irin nasu wasiyabaka fatahir tsarkake tufafinka ma'ana in najasa ya zuba kai tsarki ko kuma a karka ja shi a ƙasa irin nasu ku yala su suna ja ne don takama fa rubbama asabana najasatun da yawa najasa zai samu wannan tufa warrijza fa hajur gunki kuma ka kaurace masa fassara wan nabi sallallahu alaihi wa sallam bil awsan rujza din annabi ne fassara yace gunki ne ma'ana ai dum ala hajrihi ka dawwama bisa kaurace shi don dama annabi bai taba bautan gunki ba ya kaurace masa to anan Allah ya ce ci gaba da kaurace ma gunki din
ولا تكن تستكبر ولربك فاصبر فإذا ذكر الناس وذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ولا تمنن تستكثر كركي بيوا كان نيمن يويتاوا بالرفي ai la tuqi shay'an li tadhliba akthara minhu kar ka bada wani abu don a baka mafi yawa daga gare shi wa hadha khasun bihi sallallahu alaihi wa sallam ya ke manci annabi wato in annabi zai bayar Allah yana horonsa ya bayar don Allah kar ya bayar don a bashi da yawa li'annahu ma'murun bi ajmali al-akhlaq shi an hore shi da mafi kyan dabi'u wa ashratil adab da mafi daukakan ladabobi duk mutumin da ya maka kyauta wai yana jiran ka kawo mashi irin al'adan Hausawa koki ko ai ina mashi koki na ba shi dubu kaza don ya bada kaza to annabi Allah ya ce kar kai haka ba da biyan kwarai bane in zaka bayar ka bayar don Allah yawwa musamman mata za ga ai ai ina mu wance koki ina mu wance koki to shi kan annabi an hane shi saboda haka mai koyi da annabi ma ba zai ba in zaka bayar ka bayar don Allah wali rabbika fasbir kai hakuri ga ubangijinka anil awamir bisa horon da Allah zai dora maka komin nauyin sa kai hakuri wan nawahi da abubuwan hani da Allah zai hane ka fa idza nuqira fin naqur idan an hura ka hura wa nabiyu nufiya fi sur wa huwa al qarn shine ka ho an nafatu saniya domin za a hura kaho na farko wanda kowa da kowa zai mutu har mala'ikan mutuwa tsakanin nan za a zauna shekara arba'in sannan Allah ya tada mala'ika israfilu ya ce ƙara hurawa kuma shi ne Allah ya ce fa iza nukira fin nabo fa zalika wancan nan kayi waktun nagari lokacin hura wannan yau mai idan ranar nan ba dalin mimma qabla hul al mubtada wa bani ali ila fatihi ila gairi mutamakkin yawma izin yawmun wannan rana ne asirin mai wuyan lamari mai tsanani والعامل فيما إذا دلت عليه الجملة أي اشتد الأمر إن أنقول قهوة وأن رانا نبيون فالأمر يا على الكافرين أكن كافرين wannan rana gairu yasirin ba sauki dilalatan ala annahu yasirun alal mu'minina wato yayi nuni kenan cewa da yace alal kafirina gairu yasir to mu'minai kuwa zai zama musu mai sauki domin zai karbi takardarsa ta hannun dama
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا
zarni barni ya rasulullah wa man halakatu da wanda na halice shi wahidan ne kadai wannan ayan ta sauka ne a cikin walid ibn magira shi yana daga cikin manyan shugabannin qurayshiyawa yana da kuɗi da yawa yana da tikali wato dinari dubu dubu tisatu alam dubu tar na azurfa yana da dubu shida na miskal ba wai dinari guda ɗaya ba kilo kilo yana da bayi goma sha takwas kowanne yana tijara da kudin kusa yana da kudi ne da yawa kuma Allah ya bashi ya har goma sha biyu amma uku daga cikin sun musulunta da Khalidu da Hisham da Walid sauran taron kuma sun wanzu akan halatu wata rana ne shi wannan Walidu ya zo yana sashen jin karatun Alkur'ani wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zuciyarsa ya karkata zuwa imani da karatun Qur'ani da ya ji karatun Qur'ani sai ce kai haza laysa min kalamil ins wannan ba maganar mutane bane wannan ko ba maganar aljannu bane wannan da ba maganar talikai bane baki daya wannan magana inda yace ne sai in ce saman shi akwai yaya kasan sa akwai ruwa wannan magana duk inda ya fito to yana sama ba abin da zai daukaka a kansa sai goma gida yana fara tunanin ya zai shiga musulunci ne ko ba zai shiga ba sai aka garzaya aka gaya ma abuja ne abuja ne ai al'amari zai lalace ce me faru ga walidu can waina ya fara yabon annabi muhammadu ba ya fara yabon muhammadu idan ya musulunta gare na mun shiga uku sai ce a ku kyale ni da shi ku kyale ni da shi sai lallaba sai je gidan walidu sai zauna kusa da shi zai bata rai ya ce me yasa me kake bata rai ya ce ah yare na ba zai baci ba kawai na ji a gari wai ka talauce har ka je wajen annabi muhammadu wai kana neman bashi kaman ka ka je gidan maraya ka ce kana neman bashi ga yanan waɗannan mutane a gari ce ni ni ni mai kuɗin ni mai kuɗin za wani wane ne ya ce na je bashi har ya yi ta me ci ma balle ba ni me ce ya ce to wannan dai magana dai ya riga ya shiga gari wannan ya shiga gari sai ya kare kanka ya ce tashi mu je wajen mutanen ya tashi sai zai wajen kafiran ya zauna da su ce me ku iya ce to ku banni ni na ji wani magana ne wannan maganar da Muhammadu ya faɗa ba sihiri ba ne ya fi ƙarfin ba waka ba ne ya fi ƙarfin waka ba zancen mutum ba ne ya faɗi irin wancan suka ce a to ai mutane sun ce ka karkace ce na fi ƙarfin karkace to ka faɗi abin da za ka faɗa a kai shi ne Allah ya ce sun mafakkara wa ƙadara sun ma'abasa wasu ka faɗa sai ɗaure fuska ya ce me zan ce ma sai ce ai sihiri ne shi ne Allah ce o sihiri ko to banni da shi zan ne wa mahalar mahina me ya kawo mashi haka wa waje an lahu malan mamdudan na sanya mashi kuɗi mai yalwa muttasilan min az-zar'i wa dhuru'i wa tijara wa banina da yaya goma ko mafi yawa shuhudan suna halartar wuraren taro wa tuzma shahadatu wa mahatna shin fida da gugare shi bil aishi a cikin rayuwa da umri da da rayuwa walwala da tamhida sun fi dawa alhamdulillah
amma shi za su tashi kuma sha daya wai da wannan shi wanda ya tsere masu ya ci haram domin riba ne wa halallahu albai'a wa harrama riba yanda zai yi ya samu wani wuri ya karbi bashin ya karba amma wannan shi wanda ya bayar kan ya ci haram shi kuma ba yanda zai yi to bai halatta ka mutu ba Allah lura ta dubi wal muhazura amma shi wanda yake yin wannan Allah annabi ya ce dukiyan ba zai albarka ba yamhaqu Allahu riba wa yarbi sadaqat aka kuma da wani kuma yana neman bayani ya kan da wani ya ce a wannan da ke kira kan da kuma kuma suna ce ma Allah wato abin da ya shafi jihar da zaɓen Allah tana yi yana kuma tare da ni ko kuma suna danganta kansu da shi Ibrahim ko wai ya mace wannan abin da suke yi wai ya halatta ko ko bai halatta ba kuma suna iya san suna su yan da kika ne.
duk mutumin da ya ce shi ya halatta haram har baya sallah baya azumi to wannan ba maganar dariga ba ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne duk mutumin da baya sallah baya azumi ya ce haram halal ne to kafiri ne kowane ne shi kowane ne shi wannan magana da suke danganta shi da shi ibrahim mu mun san shi ibrahim mun san waye shi ya taba magana irin wannan a kubuci akwai takardar da kansa ya rubuta a yana ce mashi risalatul muntaqim ya ce in Allah ina shaida maka ina shaida muku jama'a duk wanda yake irin wannan hali yana tare da ni yana cewa haram halal ne kuma yake yana tare da ni Allah ina shaida maka ba ruwana da shi kuma mabiyana ina gaya muku irin wannan iya bi da cikin ku ba ruwana da shi ina shaida muku ba ruwan shi da ni ba ruwana da shi inni barihun minhu barihun minhu wannan takardan yana nan a rubuce to daga duk mutumin da ya zo ya ce shi wai ya san Allah sanin Allah shi har ya hana shi sallah to me kina ga shi sanin shi Allah shi har ya hana shi azumi sanin shi Allah shi har ya halatta mishi zina bayan Allah ya haramta manzon Allah ya kawo ya haramta kai kuma ka ce wai ka san Allah kana bin kuma wani shehu tijani wallahi bai san ka ba sai ibrahim bai san ka ba kafir kafir kafir Allah biya masa bukatu wani ma ya ce mahaifinsa ya rasu Allah ji kansu Allah gafar da ba fatiha salatu fatiha fatiha ma salatu fatiha إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين